أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin karatunmu na watan ramadan na shekara ta 1444 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da shekara ta 2023 miladiyar annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karatunmu na 20 da uku insha Allah da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne muna nan cikin suratu Yunus karshe karshen ta aya ta 98 yau za mu kai karshen ta in Allah ya so na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فلولا كانت قريتنا ملت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Allahu akbar to wannan shine ainihin kissar annabi Yunus alaihi salam abin da ya faru gare shi da mutanen shi wanda da sunan wannan kissar tashi ne aka ba sura suna aka ce mata suratu Yunus Allah subhanahu wata'ala yana cewa falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين subhanahu wa ta'ala ya ce falaula kanar karatun amanat ina ma da a ce wata alkarya wadda da ta kafirce mu Allah ina ma dai a ce ta yi imani fanafa'aha imanuha kuma imanin nata ya amfane ta tun kafin azaba ta zo ina ma dai kowace alkarya wadda aka aika ma manzo za ta yi imani tun kan azaba ta zo kuma amfanin imanin ya amfane ta ina ma kowace alkarya za ta yi haka da azaba ba ta zo ba waɗanda kawai suka yi imani da Allah ba su bari azabar ta zo ba illa kauma yunus sai dai mutanen annabi yunus su ne suka yi haka sukan mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka ga alamomin zuwan azaba ba su bari ta zo ba sai suka ba da gaskiya yayin da suka yi imani kashafna anhu azabar khiri fil hayatid dunya sai muka yaye musu azabar kunyata a rayuwar duniya wa matta'nahum ila yayin muka ji yadda su dadi a duniya har zuwa lokacin karewa ajalin su kuma tunda sun yi imani kaga za su koma gidan rahama to me ya faru abin da ya faru kan wannan annabi yunus alaihi salam allah ya aiko shi zuwa ga mutanen shi na ninawa a ƙasar mausul ta cikin ƙasar iraki a yanzu mausul ninawa to sai ya kira su ya kira su suka ƙi imani ya kira su aka ƙi yadda da shi aka ƙi ba da gaskiya aka ƙi karɓar saƙon allah sai abin ya bashi haushi ya yi fushi da su ya ce in hoba ku imani ba azaba za ta zo in hoba irin suka yi mai irin abin da suke azabar ta zo mana ba mun ƙi min imanin suka fusata shi to sai ya yi wani abu sai ya yi azarbaɓiya tun kafin Allah ya ce a yi sai ya yi sai ce tun da kun ƙi imani za a hallaka ku ku saurari zuwan azaba tana nan zuwa tana nan zuwa azaba za ta kan muku tun da kun ƙi imani ai gaskiya ne ko azabar za ta zo in ba imani ba to amma ya bari sai an ce shikenan ma sai ya fushi sai ya fita daga ƙasar ma ya bar su ya fushi da su ya tafi ya bar su amma fushi fushin sun ƙin imani da Allah kaga da duk fushin na Allah ne bayan Allah sun ƙin imani da Allah kowa kowa da irin ɗabi'a shi da Allah ya mashi Allah annabin mu ne sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba irin wannan dauriyar da haƙuri wadda duk gwagwarmayar da za a hede ta lallashi to shi sai fushi sai ma ya tafi ya basu yace azaba ku ai an gama da ku tunda dai kun ki ne azaba za ta zo ku saurari zuwan azaba sai ya tafi da ya tafi ina za shi ina za shi sai ya je ya shiga jirgin ruwa zai ratsa teku ya tai inda ya nufin zo ya shiga jirgin ruwa an je tsakiyar teku sai jirgi ke tangal-tangal sai iska na tasowa jirgi na neman ya kife sai masu jirgi suka ce a a a to ai muku wannan alama wannan jirgi namu al'adarmu in dai kaji jirgi na irin wannan to akwai wani gudajjen bawa a cikin jirgin na wanda ya gudo wa mai gidan shi lallai mu gano shi kowane ne a jefa shi ya koya shiga ruwan nan ko mu jefa shi kada ya sa jama'a su hallaka gare hallaka shi kadai to ya za a yi a gane kowane ne a yi ƙura'a aka yi ƙura'a ta nuna annabi yunusa to shi kuma da siga shi da yadda suka gan shi da mutuncin shi suka ce kai wannan ƙura'a anya ba daidai ba ne a sake aka sake dai ta nuna shi aka ce kai anya saboda yadda ake ganin shi kai zai wuya a ce dai shine gudajen bawa ai wannan bai kama da ma bawa ba su da su suna nihin bawan wani mutum to shi ko wannan ba bawan wani mutum bane aka ƙara hasso uku dai tana nuna shi kuma an gashi ƙuri'a shi ta nuna to amma kuma gashi ya shi ƙarfin a ce shi ne to da dai ya fahimci haka sai ya kawo abu ya ce to wato sakamakon ya gudo ya yi hijira Allah bai ce ya yi ba ai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafirai suka uzura mai a makka an ta kokarin ai wani ayyaki annabi ya ce sai Allah ya bada dama kuma bai hita ya ban maka ba sai da Allah ya ce ya fita ya bar musu garin duk zahin da ta yi hasai na abokar na cewa ya rasulallah duk sanda Allah ya baka daman kai hijira ni dai ina roƙon tahiya tare da kai yace ba komai sahibi na za a yi haka to bai fita ba har sai radda Allah ya ce ya fita din to shi ko matsalar da ya samu Allah bai ce ya hijira ba yayi ya gudu ya ban mutanen shi kuma ya ce masa azaba za ta zo tun Allah bai gaya mai ba amma ya sanin shi cewa in dai an ƙi imani azaba za ta zo wannan ai gaskiya ne to amma ya bari a faɗi mana to da ya ga dai mutane ana kunya ana jin nauyin a ce shine kuma ga ƙuri'a ta nuna shine har sau uku kawai dai sai ya yi shahada ya ya kawai ya naɗa kan shi ya sulmi ya cikin teku ya ce bari dai ya hita kada al'umma da yawa su hallaka ta dalilin shi sai ya sulmi ya cikin ruwa sai kifi ya haɗe shi shi wannan kifin sai wani kifin kuma ya ƙara haɗe wannan kifin wani ya ƙara haɗe shi kaga gashi cikin duhun kifi cikin duhun wani kifin cikin duhun duhun ruwa kuma gashi in duhun dare ya zo duhu shine da ya addu'a Allah ce farada fi zulumati ya kira Allah a cikin duhunnai bi da bi bi da bi to da ya haka bari mu koma can wajen mutanen shi kafin mu gama magana shi su mutanen shi da ya baro sai suka ga alamar gari ya ɗau wasu irin gizagizai wanda ba irin su suka saba gani ba ga alama wannan na azaba ne kai kai kai to wannan ko alamun azaban nan da yunusa ke cewa za ta zo ne ina yunusa yake a nemai a je mun miƙa wuya mun yadda mu dai ka azaban nan ta zo mun yadda mun yi imani aka lada baba a yunusa balle a imani hannun shi dattawa suka ce to ai abin da za a yi kawai duk ko mu zo ai Allah na Allah na nan ai kaga kowa ya san Allah ai duk a hita bayan gari da tsohahi da mata da maza duka ai ta ma Allah kuka ana tuba ana an miƙa wuya haka aka yi aka fita in mace na da goyo ma ya an sha goyon dan ya ta kuka ita kuma na cikin damuwa wai a nuna ma Allah dai an damu ana ana cikin tsanani ana neman sauki kada azaba ta zo to sai Allah ya karbi kukansu sai azaba ya dauke ta bata zo ba to kaga azabar bata zo ba da yace musu azaba za ta zo to bata zo ba dama da yace azabar za ta zo aka yan kwanaki bata zo ba shi yasa ya ga to kaman da kunya sai ya sulale ya bar su bari ya bar kasar kada su rika kallon shi a matsayin makaryaci to shikenan su Allah ya janye musu azaba bai hallaka su ba shi kuma annabi Yunus alaihi salam yana can cikin cikin cikin cikin kifaye da ruwa a cikin teku ana nan ana nan sai ya ji kifaye na ta tasbihi suna ta ambaton Allah to shi ma yana cikin kifi cikin kifi din nan sai ce la ya dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an je kwanan shi wajen 41 a cikin cikin kifin to da ya kama wannan tasbihi sai kifi ya zo ya amayar da shi a waje kifi ya amayar da kifi kuma kifi ya amayar da annabi Yunus alaihi salam to shine Allah yake cewa fanada fi zulumati yayi ta kira وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين zannuni ma'abucin kifi shine annabi yunusa in zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai nuna fushi da al'ummar shi sun da sun ƙi yin imani da Allah fa zanna Allah na qadir alaihi ya dauka kaman ba za mu kama shi ba za mu kama shi ba ya san dai za mu kama shi ai sai ya rika addu'a a cikin duhunnai na duhun kifi da duhun kifi da duhun ruwa da duhun dare yana Allah ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin to karhi Allah ce fasta jabna lahu wa najaynahu min al-gammi sai muka amsa mai wannan addu'a muka tsayar da shi daga wannan damuwar da yake ciki haka zalika nunjil mu'minin Allah ce to haka nan muke tsayatar da mu'minai fa duk mu'minin da ya shiga takura in ka shiga takura ka shiga matsatsi to kakka kama bituwa kama Allah kai ta ambatan Allah kai ta addu'a ba mai iya hidda kai matsalan da ka shiga sai Allah kakka zargiwa ne kakka ce wane ne ma kaza kakka ce a'a in duk matsalan da ka shiga koma ga Allah yi ta addu'a yi ta ambatan Allah sai Allah ne kadai ke iya fidda ka ba wani mai iya fidda ka tsanani in ka shiga sai Allah kamar yadda dama ba mai iya sa ka sai Allah to yace Allah subhanahu wataala ce muka tseratar da shi haka nan ko muke tseratar da mu'mine duk wanda ya samu matsala ya kira mu za mu tseratar da shi to annabi annabi Yunus alaihi salam kifi ya tumbudar da shi bakin rafi to ya riga ya daɗe cikin cikin kifi jikin shi ya koma tubis kamar irin na jariri mai taushi bai san rana bai san iska bai san abun ga jikin shi na san alallasai kamar yadda ake yi ma jariri ya yi kwari tukunna to da yake allah subhanahu wata'ala kayan shi ne shi ne yake cewa fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim muka jefar da shi a can sararin kasa ba cikin rahi ba wa huwa saqim yana mara lahiyan jiki amma fa ambatna alaihi shajaratan min yaqdin sai muka tsiran mai da wata itaciya daga cikin itatuwa masu yaɗo kaman kankana haka ko kabewa wani ice dai mai yaɗo wanda zai rihe ƙasa ƙarƙashin shi inuwa ce rana ba ta dukan gurin sai Allah ya tsiran mai da wani ice mai yaɗo mai yaya ya lullube shi wanda inda yake nan rana ba ta zuwa ba wata iska mai ƙarfi da take zuwa kamar yadda ake lullube jariri a nan ya zauna kwana da kwanaki me ke me yake ci sai wata barewa ta zo da sahe ya tsotsi nonanta in yamma ta yi sai wata barewa ta zo ya tsotsi nonanta kamar dan barewa wannan itaciyar da Allah ya tsiran mai ce mai inuwa tana da 'ya'ya ehe ya tsinke ta ya ci yana samun ɗanɗanon kowane irin abinci da yake son ya samu ita ‘ya'yanta zai tsinka amma kowane ɗanɗanon abinci in yana bukata ya ci shinkafa zai ji ɗanɗanon shinkafa yake ci in yana so ya ci alkama zai ji ɗanɗanon alkama ne duk abin da yake son ya ci to in ya ci a wannan ‘ya'yan itan zai ji ɗanɗanon to haka ana nan ana nan ana nan har jikin shi ya kwari wadannan ya ɗan kwanta bacci haka ya farka sai ya ga gunda ta cinye tushen wannan itaciyar da ta mai inuwa ganyenta da ita rassanta duk sun bushe sai yake mamaki ah to me ya faru wannan itaciya kuma yanzu har ta bushe haka ta la- za ta- za ta mutu ta ma mutu to sannan sai Allah ya ya dawo mai da zargin shi yace kana mamakin mutuwar itaciya guda mai maka inuwa amma baka damu da mutuwar mutum dubu ɗari ba da kabaru za su hallaka ka gudo ka basu tashi ka ta koma bakin aikinka tashi koma bakin aikinka ka je sai ka yi shi ina Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai muka aika shi zuwa ga mutanen da sun kai dubu ɗari ko ma sun wuce haka nan dai ni nawa din Allah ce ya koma ya musu wa'azi sun yi- bai sani ba su sun yi imani Allah bai niyya halakar da su ba sai ya koma ya kira su zuwa ga Allah duk an suka yi imani fa amanu suka ji suka yi imani wa mata'anahum ilahi muka ji yadda su daɗi na rayuwar duniya har zuwa lokacin karewa ajalin su ba mu halakar da su ba to kun ji wannan shine kissar annabi Yunus alaihi salam bayan Allah yayi ab- kawai abin da ya haifar da wannan lallai kan tabbas ba ƙarya ya baya azaba za ta zo musu tunda sun ƙi imani to amma bai bari Allah ya ce ka gaya musu ba kamar yadda annabi salihu sai da Allah ya ce ka gaya musu tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku- ku ji dadi a gidajenku kwana uku bayan kwana uku azaba za ta zo kai kuma ka hita ka ba su guri to bai bari an ce ya faɗi ba kuma bai- bai bai bari an ce ya tahi ya ba su guri ya hijira ba sai ya tahi to shine dan akasin da aka samu to sai Allah ya hora shi da wannan kasan bayan Allah zababbu Allah bai kyale su da abin da ba haka ba ko dan kyan suka kuskure sai Allah ya nuna musu ba su kyauta ba dan dan da iyakar ta kenan an yi an gama eh in masoyinka yayi ma abu ai ba ka rike shi ko yayi ma abin da ba daidai ba ka rike shi wane dan me kai mu ya kai ka mun kaza baka kyauta ba a wal- wallahi to shikenan daga yau ka ka kara shikenan ai ta wuce kuma eh ba ba ba ba makiyi bane balle ai ta rukon abun abun nan amma in dama makiyi ne makama ake nema ce to baye mun kaza kyale shi zan kama shi ai to Allah bai kyale masoyan shi eh, su tahi akan ba daidai ba to shi wannan to zan zo ai zamu tafi zamu tafi ba ni da insha Allah to shine a sai suka yi imani sai Allah ya jiyar da su daɗi zuwa ɗan lokaci da zuwa ɗan lokacin da yake karewa ajalinsu to lai a kuskuren da aka samu kenan ya faɗa azaba za ta zo tun ba a ce ya waɗi ba ya fita ya bar su tun ba a ce ya hijira ba to amma daga ƙarshe kun ga Allah ya fitar da shi daga kaman wani punishment ne Allah ya mai dan me yayi abin da ba a ce yayi ba ko to kuma daga ƙarshe dai an shirya an ce mai ba komai ya dawo ya ci gaba da aiki shi kuma yayi aiki kuma aiki yayi kyau fa amanu fa amatta'nahum ilahi sai Allah ka ƙara mana imani na'am ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
Uhum.
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ce haka al'amarin yake walau sha'a rabbuka la amana man bil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da duk mutanen duniya baki daya da duk sun yi imani da duk sun yi imani saboda haka kai hakuri ya rasulullahi kakka damu kanka kakka damu kanka shi i- ayi imanin hannun Allah yake kakka ta- damu kanka da cewa sun ki imani sun ki imani Mm-mm. da Allah ya so duk da ba za a samu kafiri ko ɗaya ba to tunda ko haka ne abin hannun Allah yake a fa'anta tukurun nasa hatta ya kono muminin yanzu kai za ka iya tilasta mutane ne har su- dole sai sun zama muminai ai ba za ka iya tilasta ba sai wanda Allah ya ya maida mumini zai zama mumini wanda Allah bai maida ba bai iya zama mumini eh Allah ya kara mana imani dan haka in Allah ya baka imani kara gode ma Allah mu Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ka ba mu imani Allah mun gode maka da ka ba mu imani wanda Allah bai ba imani ba duk duniyar nan ba yadda za a iya samu imani na'am وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله Mm.
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah bai yiwuwa ga wata rai kowace ce ta yi imani ta zama ta bi- ta yi imani da Allah illa bi idnillah sai fa da izinin Allah eh ka daina tunkaho kai mumini ne kai mumini ne, ai muna sallah mun yi Ah, ba- ba kai ke yi ba yi yi ake da kai imanin baka akai aikin ibadar da kake sa ka aka yi ake da kai ba kai ke yi ba ba wani tunkaho da za ka yi ma Allah ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin ba ya ma Allah tunkaho da wai an musulunta ana da imani ana sallah ana kaza a Allah ne zai ma gori in gori ne da- da shi ya baka imani ya sa kake ayyuka masu kyau ka gode ma Allah da ya maka wannan baiwar wanda Allah bai mawa ba ba yadda zai ya samu wa ma kana lamsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Allah yana sanya kazanta wato azaba Allah ya sanar yana sanya azaba ga waɗanda ba su da fahimta eh wanda ba su da fahimtar su kadaita Allah su bauta mashi su bi umarnin shi su kiyaye hanin shi to su ne Allah yake sanya azaba a kansu amma masu imani da ya so su yi imani wannan sai dai rahama Allah ka rahama mana na'am قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan sun kasa yin imani ba su yi nazari sun kalli alamomi da hujjoji wanda za su sa su yi imani ba ƙul ka gaya musu ya rasulullah ka ce unzuru ma za fi samawati wal ard ya ku bayan Allah ku duba man ku ga mai abin da ke cikin sama da ƙasa ku duba ku gani duk fa Allah ya halicce shi ya aje shi yake tasarrufin shi yake bashi komai dubi abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na halittun masu rai da marasa rai da jinsi jinsi na halittun mu dawo nan ƙasa wanda ƙasa ita muke ciki ita muka sani ita muka yi da ko mu- muke gani ko to a nan ƙasa dubi abin da ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake gani da wanda baka gani na ruwa da na tudu dubi abin da ke ƙasa na halittu dubi jinsin mutane nau'i daban-daban dubi yankin ƙasashe nau'i daban-daban dubi jinsin dabbobi nau'i daban-daban na gida da na daji nau'i daban-daban ba ka iya cewa nau'i kaza dubi nau'in tsuntsaye daban-daban na ƙasashe daban-daban dubi nau'in ƙwari daban-daban nau'i daban-daban na ƙasashe daban-daban dubi ma'adinai iri-iri da abin da ke cikinsu dubi duwatsu dubi dubi dubi dubi tsira- tsirrai na tudu da na gangare na yankuna daban-daban du- Allah a yi ta nazari kan wannan wannan wannan an shiga wannan tunanin ba iyaka a yi ta yi nan za a gano Allah Allah Allah ne Eh, dole in ka duba ka ce kai Allah Allah ne dole ka dunkula hannun ka bibi ka ce Allah Allah ne Allah Allah ne ka jinjina ma Allah dole ka miƙa wuya Allah kai mana muwafaka da to Allah ya ce ku dubi abin da ke sama da ƙasa mana da halitta Allah kallon halitta Allah ake a gane ƙudura Allah da kaɗaituwar shi saboda shine za ka iya gani ka iya lura ka iya tunani kan abin ka gane cewa to in kaga abin ya burge- ya- ya baka kayatarwa ya baka mamaki to in abin ya baka mamaki ko menene ba abin za ka tsaya kana tunani ba yi tunanin wanda ya aje shi wanda ya aje abin kamar yanzu in ka ɗauki waya ko kwamfuta kana dubawa kai akwai kaza akwai kaza akwai kai wannan wannan baturen da ya kera wannan eh, Allah ya ba mutane ilimi da kimiyyan nan da ake technology nan an yi nisa haka za ake haka za ake ko kana mamakin ai ba waya kake mamaki ba ba kwamfutar ba ko me kake mamaki wanda ya shirya wannan kwamfuta ya sa mata wannan abubuwa shi kake ma mamaki ko shi kake kallon kwarewar shi da ilimin shi da zurfin tunanin shi ko to in ka gama wannan kakka tsaya nan kalli kuma ai da kwakwalwa aka yi tunano aka yi wannan abu to kallo wanda ya shirya ma dan adam wannan kwakwalwar ya bashi wannan tunanin har ya zo ya tsara wannan abu shine abin mamaki ba mutumin da ya tsara ba ba abin da aka tsara ba eh ma za fi ka dubi ka ga me ke sama da ƙasa ne na halittu daban-daban da ƙudurori na Allah da kimiyyar da technology da kowace irin fasaha ka duba ka shiga cikinta kai zurfi ka ga me ke cikinta za ka gane cewa Allah ba abun wasa bane dole a kaɗe tashi abota mai ƙudurar shi ta kai ƙudura saboda haka kamar yadda na ce ranani na mamakin a ce wai kimiyyar musulunci ai da kimiyya da wani technology da komai da ba wani na musulunci daban na kahirai daban ai duk ɗaya ne da Allah ji unzuru ma za fi tamatul arar ku duba mana amma bambancin inda za a ce musulmi musulunci da ba musulunci ba sai a ce kimiyya a gurin musulmi ko kimiyya a gurin wanda ba musulmi ba nan ne kawai bambanci amma kimiyya duk ɗaya ce an gane ko ba wani kimiyya wai ta musulunci kimiyya a musulunci ai ilimin duk ɗaya ne amma bambancin kawai a gurin mai yi shi mai yi musulmi in yi kimiyya ya shiga technology duk abin da ya bincika ya duba ya yi nazari ya bincike shi to in ya binciko ba abin ke bashi mamaki ba sai ya jingina shi ga mai shi mai shi ne zai bashi mamaki Allah wanda ya shirya abin ya aje shi ya bada wannan damar to kaga akwai bambanci gurin musulmi ke shi ko wanda ba musulmi ba ba mai imani ba zai lalace ne akan tunanin wannan abun kawai duk nan tunanin shi zai kare bai ma tunano Allah ya halicci abun ya aje shi yadda Allah ya shirya abun duk tunanin zai kare kan abun shi ko mai musulmi sai tunanin shi sai ya koma wajen Allah subhanahu wataala wanda shi yayi abun to nan ne bambanci akwai kimiyya yadda take a gurin musulmi akwai yadda take kuma gurin wanda ba musulmi ba amma kimiyyar duk ɗaya ce ba kimiyyar musulunci daban kimiyyar da ba ta musulunci ba daban wannan ba haka bane eh amma dai akwai yadda kimiyya take gun musulmi akwai yadda kimiyya take gurin wanda ba musulmi ba Allah ya sa mu dace fama tugunil wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yaminu Allah subhanahu wataala ce ko da yake duk dubawar da za a yi duk nazarin da za a yi al ayatu wan nuzuru ayoyi da masu gargadi da za su yi ta zuwa fama tuguni ba su amfana komai an kaumin lawiminu ga mutanen da ba su da imani wanda mai imani shine za a nuna ma kudura Allah ya dubi yadda Allah ya shirya abu ya ƙara imani amma wanda bai imani ba komai zai gani ya gani ya gani ba zai ji komai a zuciyar shi ba sai tunanin shi ya lalace akan abun bai tunanin mai abun ka gani shi tunanin shi sai ya kare akan asbabu bai tunanin musabbibu tunanin sai ya kare akan makhluku bai tuno khaliku to shi ko mai imani kullun duk abin da ya bashi mamaki duk wata aya da ya gani to yana tuno mahalicci ne ba abun yake kallo wanda ya burge shi ba Allah kai mana muwafaka ka kara mana imani saboda haka mai mara imani duk wani aya da za a nuna mai da wani gargadi da za a mai bai mai amfani na'am فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله أكبر فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون سوى أن كافرين أكيد تكرر سنة كين إيماني suna sauraron wani abu ne ba wani abu fa suke sauraro ba illa misala ayyamin ladina khalaw min qablihim sai misalin kwanakin nan da suka wuce na wanda suka gabace su ana cewa su zo su yi imani sun ki su me suke sauraro ba wani abu suke sauraro ba sai azaba ta zo musu irin wadda ta zo ma waɗanda ta gabace su irin azaba da ta samu mutanen annabi nuhu aka dilmiyas irin wadda ta samu mutanen adawa aka hada su da iska irin wadda ta samu samudawa aka hada su da tsawa irin wadda ta samu mutanen fir'auna aka dilmiyar da su irin su irin su irin su to irin wannan kawai suke sauraro tunda an ce da su zo su yi imani sun ki to me suke sauraro zuwan azaba ko to za ta zo in ba ta zo a duniya ba saboda albarkam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sa je su tadda ita a lahira kai tsiyar da ake gudanarwa ta saban Allah a wannan al'ummas in ba dan albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya riga ya alkawarin wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kafiri ya daga ya daga hannu yayi ma Allah kirari yayi ma Allah rashin kunya yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ya Allah in dai wannan Muhammad abin da Muhammad ke faɗi gaskiya ne in dai gaskiya ne wannan abin da Muhammad ya zo da shi to mun ki yadda ka yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka kawo azaba mai raɗaɗin mun ki yadda kaga wannan magana da wani ya yi ta ba al'umma annabi Muhammad ba kafirin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da ya ga bala'in azaba to amma Allah sai yana tare yana karkashin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga kafirin ma na al'umma annabi Muhammad yana samun wani sauki a duniya ba kamar kafiran wasu annabawan ba to maimakon Allah ya kawo azabar sai Allah ya ba annabi haƙuri Allah ya san a wannan magana za ta bata mu annabi rai sai ya ce ya haƙuri ya rasulullah ya ci arzikin sun ci arzikinka ga kadin ga kadin wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim ai Allah ba zai musu azaba ba ga ka a cikin su Allah ba zai wannan ba eh Allah ba zai wannan ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa mu ai ko bayan ka tahi inda sun rike abin da ka zo musu da shi suna ta istighfari ba za mu yi musu azaba ba amma za su zo su tadda mu eh za su zo su tadda mu inna rabbaka labil mirsad Allah na nan yana jiran kowa ya zo da shigantaka shi akwai azaba daidai da shi ka gani to to Allah subhanahu wataala ya ce in ba dan haka ba da duk abin da ya samu wancan kafiran da tuni yanzu wannan magana da ake da yanzu a duniyan nan ba mu bane amma har wani wai ya ce wai bai son taimakon annabi bai neman taimakon annabi to muna roƙon Allah Allah kakka ba shi taimakon annabi a duniya da lahira Allah wanda bai son taimakon annabi bai neman taimakon annabi Allah kakka hada shi da taimakon annabi duniya da lahira duk da yake dai ka riga ka ba shi tunda gashi yana rayuwa a duniya yana iskancin shi ba kai mai komai ba kuma har yana kalman shahada yana cewa shi musulmi ne ban san gidan da ya samo musuluncin da kalman shahadan da addinin da yake da abin da yake takama da shi ba zan ce annabin ya zo da shi to ashe wanda ya samu imani ya samu alkur'ani ya samu ashe ba arzikin annabi yake ci ba kana cin arzikin annabi kuma ka ce wai baka neman taimakon annabi to kafirin da ke cikin al'umma annabi ma yana cin arzikin annabi a duniya ba dai zai ci a lahira ba amma a duniya dai ya dan ya ci arziki da daga azaba ba za a halakar da shi a duniya ba sai ya ji ya tadda Allah ranar kiyama balle kai mai imani da kake takama da musulunci kana takama da annabi muhammadu wai kuma har mutum ya iya fitowa ya faɗi wannan magana wannan ƙazaban magana a billahi da jin tama da maimaita ta Allah ya kiyaye mu fa hal yantaziruna illa mithl ayyamin ladina khalaw min qablihim kul fantaziru to ka gaya musu kace ya rasulullahi in azaba kuke saurara fantaziru ku saurara tana nan zuwa ai in bata zo nan duniya ba saboda rahama kwaje inda za ku tadda ita in ni ma akun min muntazirin ni ma ina nan tare da ku a cikin masu sauraro na'am
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Allahu akbar Allah subhanahu wataala ce kafiran da wanda suka gabata haka muke yi in suka kangare mu Allah sai mu hallakar da su da nau'o'in azaba iri-iri amma in muka hallakar da su to masu imani fa sun manuna jillari na taƙau sun manuna jiru sulana wallazi na amanu sannan mu tseratar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su sai mu tseratar da su su azaba ba ta zuwa inda suke mu tseratar da su sai mu hallakar da kafira haka muke yi kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minin ko kuma nunjil mu'minin haka al'amarin yake tabbas alkawari ne a kanmu ko da yaushe nunajjil mu'minin muna tseratar da mu'minai wanda suke da imani mu hallakar da kafirai marasa imani amma kun ga ai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana wannan ludufin duk kafircin da za ka yi to aje a tadda Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alfarmar shi ta kare zuwan azaba Allah ya mai alkawarin ba zai halakar da al'umma shi da irin wannan azabobin da ya halakar da waɗanda suka gabata ba Allah ba zai yi ba amma mai laifi ya je tadda inda inda hukunci yake ka gani in ba dan haka ba to duk abin da ake faɗi kafiran da sun yi an halakar da su me yanzu ba a yi a wannan al'umma mutanen annabi nuhu bautar gumaka ba a bautar gumakan ne yanzu mutanen mutanen annabi ludu liwaɗi suke yi ba a liwaɗi ne yanzu har ma akwai masu biya kuɗi su tafi ƙasa mai tsarki musamman don sayo wai liwaɗi su samu duniya na taɓa jin wannan labarin a'udhu billahi da shi tauye mudun ne ba a yi wanda aka hallakar da mutanen annabi shu'aibu saboda shi to me ba a yi ƙaryata allah ne ba a yi zagin manzannin ne ba a yi me ba a yi har ma abin da da ba a yi yanzu ana yi har abin da ba a taɓa yi ba yanzu ana yi na laifi a wannan al'ummar amma allah ya kyale ba kuma kyalewa ya ba lokaci na zuwa sai an je can saboda Allah ya annabi alkawarin ba zai halaka da al'ummar shi da irin wannan azabar ta waɗancan ba amma saboda me saboda shi saboda alhormar shi a wajen Allah Allah ka lullube mu da alhormar manzon Allah Allah ka dilmi yadda mu cikin taimakon manzon Allah Allah ka sanya mu cikin ceton manzon Allah mu muna so muna nema muna roƙo a bamu ya bamu a bamu taimakon annabi Allah eh Allah muna so eh to mu je mala قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين الله أكبر Allah ce kul ka ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini ya ku kafirai in kuna kokonto cikin al'amarin addini na kun kibi kuna kokonto yasa kuka kibi to ni ma ni kuma fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ni ko har abada ba zan bauta mu abinda kuke bauta mu wanda ba Allah ba ko ba ku bina ba ni kuma har abada ba zan bina ku ba walakin amma a abudullah allazi yatawaffakum zan ci gaba da bauta ma Allah ubangiji wanda shine ke dauke ranku in lokaci yayi in kaga dama a gallaza wa'azi aka ce ya tawaffakum ba a ce wanda ke baku arziki ko ke muku ruwa ba a allazi ya tawaffakum zan ci gaba da bauta ma ubangiji wanda shi ke ɗauke ranku dan ajalin ku ya ƙare dan hankalin su ya dawo jikinsu a faɗi shi ke kashe shi ke ɗauke ransu wa umirtu an akuna minal mu'minin ni an hore ni ne ni in kasance daga cikin mu'minai ko ko ba ku imani ba ni mu'mini ne ina cikin mu'minai na yi imani da Allah kuma har abada ba zan bi abin da kuke yi ba na'am wa anaqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna min al-mushrikeen wa an aqim wajhaka lid-din hanifa kuma an hore ni cewa ka tsaida fuskarka lid-din ga addini na Allah hanifan kana mai kauce ma duk wani karkataccen addini ka tsaya kan na Allah tsaf kar ka kautar da fuskarka daga wajen addinin Allah ni abin da aka hore ni da shi kenan wala takunanna minal mushrikin kuma an bani umarnin cewa an hana ni an ce mun kada ka kasance tare da mushrikai masu bauta ma wani Allah ba Allah ba to har abada ni bani tare da ku ba zan kasance tare da ku ba wajen bautar abubuwan banza wanda ba Allah ba ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Allahu akbar kuma haka aka ce mani an hore ni wala tad'u min dunillahi kada ka kira wani Allah kar ka bauta mu wani Allah ma la yanfa'uka wala yadurruk wanda ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba zai iya kawo ma amfani ba ba zai iya ije ma wata cutuwa ba da kai da shi duk ɗaya ne bayan Allah ne to kakka bauta mai fa in fa'alta in kuma da zaka aikata haka fa in fa'alta innaka idan lam yazal inda zaka aikata haka da kai ka kasance cikin azzalumai kenan wanda duk ya bauta ma wani Allah ya rika kiran wani Allah yana bauta mai to ya kasance cikin azzalumai kenan to kiran wani Allah a bauta mai shirka ne a gani shirka ne saboda haka da yawa yanzu wanda ba su fahimta ba suna jingina masu bin shehunnai da waliyai da cewa suna bauta musu suna kiransu to waliyai da shehunnai in dai ba jahilci ba ba kiransu ake ba ba bauta musu ake ba yauwa amma dai ana musu biyayya kan bauta ma Allah to amma idan akwai masu jahilcin cewa in za su yi wani abu su ce yawa ne su kira sunan wani shehi kamar yadda makiya suke faɗi ko in za su yi addu'a su rika kiran yawa ne su kira wani sunan waliyi ko shehi to wannan kuma su bari jahilci ne in za ka kai za ka yi addu'a ka kira Allah in wata damuwa ta same ka ka kira Allah bai hana kaman abin da ba su son dai ba laifi ka ce Allah kai mun kaza dan alhorma annabi ko Allah kai mun kaza dan alhorma bayanka masu tsarki ko ba haka ba yawa to wannan tawassuli mu a gurinmu ba haramun bane amma dai laifi ne ka tinkari waliyi ko ka tinkari shehi da cewa wai shi kake roko to wannan ba laifi ne abin da yasa su masu suka ta ɗan ‘ya'yan kaɗanya suke yi ai akwai jahilan masu yin haukas ko ba haka ba amma dai ai masu hankali masu ilimi wanda suka san abin da suke ai ba su yi ko to in an tashi aikin wawayen jahilan shi ake ɗaukowa a fyaɗa ‘ya'yan kaɗanya ko ba haka ba yawwa to saboda haka akwai jahilai masu yi ko zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake tattarewa ake tattarewa da shiga baki'a din na ana zuwa ziyara to ai kaga mai hankali mai natsuwa mai ilimi in yaje ya san abin da zai yi to amma akwai jahilai wanda in yaje kabarin wani bawan Allah zai ta kokarin roƙon shi ne kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza kaga ba daidai bane wannan maimakon ka je shi ma bawan Allah da ke kabari kai mai addu'a ka roƙi Allah ya haskaka kabarin shi ba laihi mu a aƙida muka ce to Allah kuma ka ba mu albarkar shi ko to su ba su duk da yake masu wannan ra'ayin su ba su son wannan to amma dai ka roƙe shi kai tsaye ka ce shi kake roƙo wannan ba haramun ne ba daidai ba ne ko ba haka ba yawa roƙon da suke ce ana yi akwai jahilai amma jahilci ke sa ana yi ba wai haka manufar take ba ko wajen ziyarar annabi zuwa ziyarar kaburbura na bakiya jahilci na mutanenmu to kuma wani lokaci wanda suka sanin suna ganin marasa sanin suna yi ba a taka musu birki shi ke sa abin ke kara lalacewa ka gani wata rana mun je baki a cikin madina kasan suna tsatsarewa akwai kabarin sayyidina usmanu can tsakiyar baki'a akwai askara suna tsarewa da wasu malamai sai su tsare wani oh suna tsatsarewa to sai muka je suna tattarewa na je da tawaga ta masu ziyara an gane ko sai na cewa haji haji kaza kaza sai na ko kula shi ban ba sai ina badawa tawaga suna ansawa ina assalamu alaika ya ya zannuraini ya mantar sahi min mala'ika assalamu alaika ya usman ya kaza kaza muka gaida sayyidina usman muka gama muka yi addu'a jazakallahu an ummati muhammadin khairal jaza kaza kaza kaza din ne muka gama ina badawa ana ansawa muka gama yana- sai suka zira mana ido muka gama sai muka na miƙa musu hannu muka gaisa na ce ya shek billahi aza kabro kabro usman ce wallahi wallahu a'lam wallahu a'lam karwakallah da Allah ayo nan shine kabarin sayyidina usman ko yace a Allah shi ya sani wallahi Yace, "A, to ai eh, nan kabarin usman ne yace a shi ya za a yi shekara dubu da ɗari kaza a ce kawai dai mutane na ta cewa na ce to me ya zaunar da ku nan gurin eh to sai abin ya zama yan muhawara tsakanin mu da su a wasa wasa haka muhawara muhawa kace to me zo nan da kunan ga ka ku malamai ga dan sanda me me kuke yi nan ba ba- ba kuna gadin kabarin sayyidina Usman ba ce la la la la la la haɗayan yana ce ma "An- an- kai mai gadin kabari ne kai mai gadin kabari ne shi kuma ya ce la la la la la la." ya ce to me kuke yi a nan gurin a wai suna tsayawa ne saboda masu zuwa su yi shirka su yi menene zai nace to ai ba kowa ke shirka ba ba sai jahili ba nace yanzu ba abinda muka yi me me muka ce wai to sai zai mun nasiha wai to ai ya ne- na zo na ce na kira sunan shi na ce ka wa- wane wane na ce "Eh, to ai haka ba ziyartar shi muka yi ba sai ya ce a to ai wai ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Usmanu ba a taba jin a ka'ida ba a taba jin wani yana kiran sunayensa a wajen ziyara ba sai abdullahi bin umar kadai shine aka ji yana ambaton sunansa a wajen ziyara na ce to alhamdulillah ai, ai, abdullahi bin umar hujja fil islam abdullahi bin umar ai ya isa hujja a cikin musulunci in ya kira sunan annabi ya kira sunan abubakar da usman ya yi wajen ziyara ya ziyarce su ai mu mun samu abun koyi sai nan dai muka yi ta muhawara da su to mahallin shahid dai a nan kun ga wannan da ya ji muna addu'a muna kalmomi na ziyara sai suka zura mana ido to yanzu da da da zuwa muka yi muna ya Usmanu ka taimake mu kai mana kaza ka za su ai kaga ba za su bari ba to kaga jahilci ke sa akwai masu yin jahilcin masu yin jahilcin su ke sa ana kargewa to amma da ya kamata ai wanda ya san abin da yake shi kuma sai a ai mai uzuri ko yawa to shi yasa yanzu tunda addini ya zama adu- ad- yanzu adu- addini ma'ana a ƙasar mu ya zama kamar siyasa ko ya zama siyasa saboda haka kawai kowa so yake ya bata wanda ba nashi ba saboda haka komai ka yabo he ka yaba ma wanda ba naka ba dan ka bata shi ina jin wani malami kikarin jiya yana ta maganar wai yan- eh, yan bid'a ka san haka suke ce ma yan dariƙa yan bid'a ko Eh, suna suna ke cewa shehu lam yalid wa lam yulad hayy wa shehu ƙarya ne wane ne da irin waɗannan maganar da wasu yan iska ke yi to ni abin da nake cewa ku da kuke cewa waɗannan yan dariƙa ke yi mu in mun ga waɗannan ku zo mu tare da ku da su mu yaƙe su ai ko ba ku ga faɗa muke da su ba mu duk wanda ya zo na irin wannan maganganun banzan ai taka mai burke muke fada muke da shi ko ba haka ba ku zo ku taya mu mu fada da shi yanzu da Abdul Jabbar yayi wannan abubuwan ba da mutanen mu duk aka hadu da mutanen ku duk aka aka murkushe shi ba to dan me ku in naku yayi ba za ku zo ku kira mu a tare a murkushe shi ba a hana shi banna sai ku goya mai baya ku taru ku dandazo ku ce a a ba haka ba ba haka ba ku kakkare ashe ba gaskiya ake so ba kenan a in gaskiya ne in naka yayi ka faɗi in ba yadda in na wani za ka ce mai kai in naka ma yayi ka zo shi ma ai magana a kan shi ko sai ku ce a abin da ya faɗi gaskiya ne illa dai kawai kawai ai yadda ya kamata ya faɗi ne ba haka ya faɗi ba ka gani to ka gani akwai masu ha- masu hankali akwai masu fahimta ba irin wannan ba cikin su suna magana amma mafi yawa duk sun ce su ma irin fahimtar su kenan ko ba haka ba to mu irin wannan da ake zagin mu da su a ce ai suna cewa ka suna ku zo wa- wanda duk kuka ji yana faɗin haka ku- ku kamo shi ko ku kira mu mu zo mu haɗu da ku mu kamo shi a hukunta shi wanda duk kuka ji yana cewa shehu Allah ne ko shehu bai ba haihuwar shi aka yi ba ko shehu ne lam yalu ku kamo shi ko ku kira mu mu zo mu haɗu da ku a kamo shi a zo a hukunta shi ku gani in mu- in- in tare da shi muke to amma addini ya zama kamar siyasa wai addini ya zama kuma yarfe ake yi a addini ana yarfe ana kage ana faɗin abin da aka gada kai dai ka ɓata ɗan uwanka wanda ba ra'ayinku ɗaya ba to na ya saba ma ka'idar addinin ya saba ma ka'idar wa'azi duk abin da zaka kira kai dai ka kira ka dai bata wani to ba kwanan nan kuka gama rigima a junan ku ba har wani na cewa wani ya zo ya anshi musulunci saboda siyasa ko ba haka akai ba wani na kafirta wani saboda musulunci saboda siyasa to yanzu haka addinin zai shikenan yanzu haka addinin zai tafi ba ba burki ka zagi wanda kake so ka bata wanda ka ga dama shine addini wannan haka annabi ya ce shine sunna shine bil kitabu wa sunnati din to wallahi in dai ana son a tsira a gyara mu mutanenmu akwai guluwi akwai wauta ga wasu ko ba haka ba akwai masu wauta akwai masu guluwi akwai mabannata to amma ai ba haka hanyar take ba banna suke yi ku zo mu tare da mu da ku a hukunta su a gyara su kuma na ku masu bannan ku zo a taru da ku da su a ba su saiti shine adalci wannan ba in wani yayi da abin da ya da ba abin da ya baka je kai ta tattaka shi sai kuma da naka yayi ka kare ka ce ba haka ba ba haka ba ba haka ba wannan zalunci ne kuma ba haka addini yake ba Allah ya kiyaye mu to ala kulli halin dai in za a yi addu'a a kira Allah a daina kiran ba a ce a kira shehu ba ba a ce a kira waliyi ba a kira Allah amma dai mu a fahimtar mu ba a hana kuma kai tawassuli Allah kake roƙo Allah kai mun kaza dan albarkar wane albarkar manzon Allah albarkar wannan duk mu a gurin mu ba laifi bane kuma fahimta ce wannan yawa ku kuma da ba ku yarda ai haka ba to ku kuma ku roƙi ku yi abin da kuka ga ya abin nan ko ba haka ba yawa to amma dai ko mu ba mu yarda ai a roƙi wani Allah ba ba mu yadda a ce wani Allah ya wane yi mun kaza ya shehu wane yi mun kaza ko ya waliyi wane kai mun kaza ko ya annabi kai mun kaza ai ba mu cewa ko yawa to Allah ya kiyaye mu eh duk abin da ya kawo wannan rashin saiti ba wata hukuma ba wata majalisa da za ta rika ba mutane saiti kawai kowa ya taso abin da ya ga dama ya faɗi ya zama kamar siyasa in kana so a jika a duniya sai kai wata bargaza sai a jika ai ta labari yanzu irin wannan masu bargazan kullum da wadda za su saki kullum bin midiya ake ajiya kuma wacce suka saki gobe kuma wacce suka saki jibi kuma wacce suka saki a zagi shugabannin siyasa a zagi shugabannin addini a zagi magabata a zagi mabiya a zagi yan uwa ma a zagi wanda ake kungiya ɗaya da su a zagi wanda ba a kungiya ɗaya a zagi wanda ake fahimta ɗaya a zagi wanda ba a fahimta ɗaya to wannan shine addini haba kuma da sunan kana malami kana ana jawo aya ana jawo hadisai amma kana kuma faɗin abin da ba shi aya ke cewa ba shi hadisan ke cewa ba wannan ba daidai ba ne yadda muke ma mutane wa'azi ya kamata malaman ma a riƙa musu wa'azi mu riƙa ma kanmu mu ma wa'azi ya kamata a riƙa gyarawa Allah ya gyara mana to wala ta da umin dunillahi ma la yamhu wa la yadurru fa in fa'alta fa innaka min idhan min az-zalimin to karshen dalilin za mu kwana insha Allah saboda yanayin lokacin abin ga da har na fara sauri ina so mu kai karshen sura amma bai kaiwa sai gobe in Allah ya kai mu Allah ya mana muwafaqa Allah ka karbi ayyukan mu ka gafarta zanen Allah ka gyara al'amuran mu wannan dambarwa ta malaman addini da ke a wannan ƙasa Allah ka gyara mana ita Allah ka kawo mana hanyar gyara abun ba mai wuya bane gurin Allah in Allah ya kawo gyaran sai ya kawo shi ta inda ya suke so yanzu ba yan shekaru kaɗan nan ba ake ta dambarwa kan magana ɗaukan azumi da ajewa ai sallah biyu uku hudu biyar a dau azumi so biyu so uku so hudu a aje so biyu so uku so hudu ko da Allah ya tashi kawo gyaran ba gashi yanzu yanzu bana an dau azumi baki daya ba bisa ga jagorancin wasu bayan Allah masu gaskiya masu son haɗa kan musulmi to Allah ya kawo wani dalili wanda yake masu son haɗa kan musulmi wani wata mahaɗa wanda za a daina wannan dambarwan kowa ya tsaya kan fahimtar shi ya aikin addinin shi ya nemi yadda Allah ya kyala kuma kowa ya nashi ba zagi ba kafirtawa ba suka ba yarfe Allah ka sa mu dawo kan abin da yake na daidai duk a daina waɗannan tabargazon albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma zaka zagi manzo Allah je can ka zagai a dakin ka a manufanka a masallacin ka ka kyala mutane kuma wanda ba su yarda da wannan ba su je su kuma su girmama shi su mutunta shi ko ba haka ba ba sai ka zo kana hayata mu duniya ana haifar da husuma ba na'am kamar da yake tambaya game da lailatul qadar wai akwai da za a iya ganin daren kai ina ma da ya samu program- da ya saurari program da muka yi dazu a martaba takwas zuwa tara a- mun ji an yi program na kan wannan lailatul qadar da ashiral awakhir da itikafi duk mun yi maganganu gwargwado dai ina jin da ya saurara da bai yi wannan tambayar ba Eh, shi daren lailatul qadar ba laifi ana iya yin mafarki kaga wata alama kila wannan shine daren lailatul qadar din kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma- sahabbai na ta mafarki kan yaushe ne lailatul qadar yaushe ne lailatul qadar manzo Allah yace naga mafarkin ku yayi yawa a wannan lokacin to amma ku nemi lailatul qadar a goman karshe ta ramalan kuma a mara mara ta dare rai yace ni ma nayi dai ni ma nayi mafarki a- a daren a safiyar daren lailatul qadar din nayi a mafarki na na ganni ina yin sujada akan tabo da ruwa sa- asubahin daren lailatul qadar din mai ruwayan hadisin abu sa'id al-khudri ne ya ce to kuma da annabi ya faɗi haka to wata safiyar 21 ga wata kamar jiya kenan yau ne jiya ne 21 ko sai safiyar 21 sai aka kwara ruwa cikin dare masallaci duk ya jike da aka zo sallah asuba bayan an gama sallah asuba sai na ga goshin manzo Allah da hancin shi akwai shaidar tabo da ruwa wanda to tun da annabi yayin wannan mawarkin shi nan alama kila wannan daren ya shine ya zama na lailatul qadar kenan daren 21 a wannan shekara amma kuma ba lallai ne kuma kowace shekara wannan daren bane yana iya zama wata shekarar daren 23 yana iya zama daren 25 yana iya zama daren 27 yana iya zama daren 29 to makasudi dai abinda ake so karaya dukkan dare rayin da ibada dan ka dace da lailatul qadar shi yasa ba a ayyana wata rana aka ce lalle tabbas tabbas ita ce lailatul qadar ba yawa ana so a raya dare rayin duka a ciki ne sai a samu dacewa Allah ka ba mu dacewa na'am sai wace eh eh ya hudu to sallar ta ɓaci ko mutum ne zai sallar asuba sai ya manta ya manta sallar asuba ce raka'a biyu zai yi sai da ya raka'a hudu ya sallar mai he tuna ashe raka'a hudu yayi wai me hukuncin hukuncin yana nan a halari ma ba ya kai nisa ba sallar shi ta ɓaci wa man za da fi salati mislaha badalat eh da dai raka'a uku yayi sai a ce ya ba'adi amma din da ya raka'a hudu sallar ta ɓace he ya sake sallar asuba wannan ba ta yi ba shine hukuncin shi na'am eh mu game da eh eh Shi- shi liman din to ya mai nasiha mana ya gaya mu wai mutum ne ke bin liman sai ya ga liman din nayin wasu abubuwa wanda ba daidai ba shi kuma shi yana bin shi sallah to ai addinu an nasiha in shi ya sani liman bai sani ba ko kuma liman na kuskure ko da ya sani ko da ka sani kana iya yin kuskure Yaji- ko ba a cikin sallah yake kuskuren ba abubuwan da yake to ko ma dai a me yake yi kamata ya ka je ka sa dai yana yana limamin ka yana iya yi ma nasiha kana iya mai nasiha ka je ka sa mai a keɓe to akramakallahu kai ne limamin mu kai ne jagoran mu da ku muke koyi to amma ga mu ma a dan karatun mu dai da ba nisa ya irin naku ba to muna ga kana yin kaza kana yin kaza ni na ganin wannan malam ba daidai bane ina jin dai kila ko dan kuskure ne ka san dan adam bai rabu da kuskure a karmakan lawo gara a gyara wannan abun kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane in mai fahimta ne he ku dan tattauna ma inda bai fahimta ba he ka fahimtar da shi sai ya gyara haka ya kamata a yi to in kuma ya ne mai girman kai ne ya ki an san nasiha ya bujire abun nan to wannan kuma ai ba dole sai ya yi liman din ba ba a sake wani ba dole ne sai aka ce sai dole sai shine zai liman ba in yana da girman kai ba zai karbi nasiha ba اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين